bai sake tara mu a wannan safiya ta asabar goma sha ɗaya ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam mu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda daidai da sha biyar ga watan ɗaya na lissafin miladiyya dubu biyu da goma sha ɗaya muna ci gaba da karanta littafin hutuwatin ila sa'ada a yau za mu tashi cikin bayanan da malam ke mana akan abin da ya shafi neman ilimi za mu tashi kan tafiya don neman ilimi ya ce alhurbatu fi talabin ilmi gurba ana nufin asali a fassarar harshe da harshe baƙunta mutum ya zama baƙo mutum ko yana zama baƙo ne in ya yi tafiya ya bar garinsu za ka ana nufin mutum ya yi tafiya ta zuwa neman ilimi ya je garin da ba nasu ba ya zauna a can domin ya nemi ilimin addini malam ya ce al-bu'du anil ahli wal awtani nisa da iyali da kuma garin mutum ƙasarsa autan jam'in watan shi ne inda mutum yake garinsu ƙasarsu inda yake dangana kansa zuwa gare shi watanuhu wannan abin nisanta daga ‘yan uwa da iyali da kuma ƙasar mutum yuzhiru manasi'ar rijali shi ke bayyanar da wato hasken mazaje manasi abin da yake bayyana kuru-kuru jala'ihi saboda bayyana sa kuru-kuru ya zama da haske shine manasi ana cewa manhajin nasi'un manhaji ne gare saboda hasken da yake da shi wa karimil khilali kuma yana bayyanar da ɗabi'u wato na karimci وفي الغربة دربة على مشقة الحياة malami ya ce a bakunta mutum yana samun training shine durba ya sami gwaji ya sami gogayya ya zama gogagge alama shakkaci alhayati wajen juriyar da zai samu na wahalhalin rayuwa domin idan mutum ya bar inda ya saba inda yake da iyali da 'ya'ya wasu abubuwa na rayuwa akan ɗauke masa in yana tare da gidansa yana zaune a kawo masa abinci dafawa ba shi zai dafa ba a tsara masa ruwan wanka saman lokacin sanyi irin wannan to idan aka ce mutum ya bar garinsu ya tafi wani wuri shi zai tsara wannan da kansa shi zai dafa abincinsa wannan in ya samu kenan ba zancen mata ba zancen yara ba zancen wani mai taimaka masa kuma kowa ya gan shi yana tsammanin da isasshen guzurinsa ya fito don haka ba lalle wani ya taimaka masa ba don haka wannan abin idan mutum ya saba da shi shi kadai yana koya masa gogayya na yadda zai rayu a duniya don haka bakunta tana da fa'ida wajen ilmantar da mutum wato yadda zai rayu a duniya ba zai zama dolo ba saboda ya taba fita ya rayu shi kadai ya yi gogayya da wasu mutane ba al'ada su ɗaya ba ba tunanin su ɗaya ba a ƙila ma ba musulmi ba ya haɗu da wannan yau gobe ya haɗu da wancan kuma a kowanne da ya haɗu da shi zai ga hali irin nasa ya ce mutane gari kaza ga yadda suke tunani mutanen ƙasa kaza ga yadda suke tunani wannan shi kadai ilimi ne a wadi ilibtila'i da kuma kuncin wato ibtila'i jarrabawa da Allah zai masa na wata musifa idan mutum ya yi tafiya wata ran ya haɗu guzurinsa ya yanke ya rasa yadda zai samu abin da zai ci ma ballantana abin da zai hau ko kuma ma da abin da zai hau ɗin ya rasa masauki ka ga yana yawo gidan mai gari a bashi masauki a rasa a duba a kai shi inda zai ga a matsayinsa na garinsu ya wuce wannan to amma duk da haka zai haƙura tun da ba garinsu bane ba gidansu bane kuma ya fito domin neman alheri wa huwa wannan fita ɗin mutum ya nisanci gidansa ya nisanci ‘ya'yansa ya nisanci matansa domin neman ilimi madrasatun lishumuhi makaranta ce ta ɗaukaka ma'ana makaranta ce da idan mutum ya haƙuri da ita zai je ya samo ɗaukaka fil ilmi a ilimin addini wa darsun kuma darasi ne har yanzu fi annal hayata da ke koyar da mutum cewa ita fa rayuwa qad la yadumu fi harrakha'u wa tarafu lalle wato jin daɗi da fantamawa lalle ba sa iya dawwama ma'ana makaranta ce in har kai tafiya makaranta ce da zaka samu ilimin cewa ba fa koyaushe ake wato zama a hali guda ba yadda bahaushe ke cewa ba kullum ake kwana a gado ba ko to a gidanka kana kwana a gado to wata ran zaka ga gadon kara ma ka rasa kesan tabin ma da za a baka kwanta babu shi mutum sai jingina a jikin bango a wata kwana wani ɗaki mai siminti mai tsananin sanyi haka zai kwana saboda haka rayuwar ya samu kansa a cikinta ya tafi neman ilimi don haka zai shiga wahala ba lalle ne ya zama cewa rayuwarsa kullum a cikin daɗi take ba raha'i shi ne rayuwa ta daɗi taraf kuma dai shi ne morewa kamar da kuke cewa a zamanin yanzu fantamawa ko shi ne ya more ya hole yace wa fil gurbati har yanzu dai a cikin bakunta ta tafiya انطلاقة لطالب العلم في عدم الاعتماد على الأهل mafari ne na mutum ya koyi rayuwa an ce intilaka shine mafarin tafiya kamar a ce intalaka wa zahaba wa safara ya fara tafiyarsa to mafari ne ga ɗalibin ilimi wajen cewa kada fa ya dogara ga iyali da ƴan uwansa da'iman ana koyar da kai tarbiyya kada ka dogara ga kowa a rayuwarka banda Allah subhanahu wa ta'ala to hatta iyali da ka saba komai kana zaune a gidanka in saurayi ne kai gaban babanka kake a siyo ma kaza kuɗin makaranta yau a baka gobe a baka wannan jibi a baka wannan a ɗinka ma kaya abin da za ka yi wa kanka ma baka san yadda za ka yi ka same shi ba in har mutum ya kai manzalin balaga sha bakwai sha takwas to ya kamata a ce an koya masa yadda kuma zai rayu ya dogara ga kansa kada ya dogara ga abin da za a yi masa a gida ba taimako ba ne mutum yana babba da shi ya kai ma wani talatin saboda babansa mai kuɗi ne sai a ce to komai a yi masa wannan ba taimako ba ne ko da a gida yake ba karatu ba hore masa hanyar da zai samu na kansa ya yi tunani irin nasa saboda shi uban nan ko uwar ko kuma shi abin da ake amfani da shi ɗin wajen rayuwar wato halin kuɗi da damar babu ɗaya mai dawwama kowa san wannan tabbas to a lokacin da aka ce mutum yana da irin wannan mumarasa da durba ɗin wato ya samu gogayya a farkon rayuwarsa na yadda zai iya neman wa kansa wani abu daga an ce uban babu uwar babu ko halin ya canza to za ga cewa bi idinillahi ba za a tagayyara ba to dogaro ga wani yana cikin abin da ke jawo mutum irin wannan damuwar a rayuwarsa ya kamata a koya wa yaro yadda zai rayu ya dogara ga kansa bayan dogarin da yake ga Allah subhanahu wa ta'ala wa annal hayata mutum kuma ya san cewa ita fa rayuwa la tadumu ala halin ba ta dawwama akan hali guda wannan kuma ba darasi ne da sai ka je makaranta ma a gaya maka ba ko cewa rayuwa ba ta jurewa ba ta tsayawa kai a hali guda duk ɗan adam inda ka sani a rayuwarka za ka ga in da zama za ka yi kai karatun rayuwarsa za ka ga cewa akwai canje-canje a matakan rayuwarsa wani daga ƙasa ya tattaka ya tattaka ya tattaka da ba komai ba har ya zama abin da ya zama wani kuma daga saman yake sai dawowa ƙasa yake yana dawowa ƙasa yana dawowa ƙasa sai dawo daidai da kai da kuma shi ne kawai ke cewa a yi kaza kuma sai a yi da shi kaɗai ya mallaki kaza a gari da shi kaɗai yake da kaza sai ga shi ya dawo wasu suna da irin wannan abun tare da shi ko kuma ma wasu sun zarta shi don haka wannan abun ba buƙatar a ce sai a karatu za a gaya maka gogayyar rayuwar yau da kullum ta nuna mana cewa babu wani hali guda ɗaya da yake dawwama don haka ashe kenan yana nuna maka muhimmancin ka zama mai tarbiyya mai dogaro da Allah farko tukuna to sannan kuma ya zama kana dogaro ga abin da ka tsara wa kanka za ga a wasu garuruwa ɗin da Allah maɗauki ya hore musu harkar ko kasuwanci mai kyau ko kuma ma ba kasuwanci ba wato hanyoyi na basirar mutum ya nemo wa kansa abu za a ga da wahala ka za a gari mutane suna zaman banza kowace unguwa za a ga akwai wani abu da suka saba suke yi wata unguwar jima suka saba wata unguwar kaɗi wata unguwar saƙa wata unguwar kaza abin da muka sani dai da ake yi a al'adar bahaushe ba a barin sa haka yanzu idan ka tafi wasu garuruwa din zan bada misali da nan kusa da mu ka je kila kila gari ne na mutane da zaka ce wato da wahala ka samu wanda yake zaune haka kawai har mata a cikin gida daga noman rogo din nan in aka ce lokacin gyada ne haka za a in haka ce lokacin dabiro ne haka za a ga kowanne gida kowa aiki yake zai samu abin da zai ci to irin wannan rayuwar tana fidda mutane daga kaskanci ya kamata kowanne gari su dauki irin wannan misali ba wai ko ina babu abin da za a yi bane zuciya ce ba a tarbiyyantar da ita ta horar da yaro tun yana karami ya samu abin da zai ba in an je makarantar nan an dawo don a sami ilimi to lokacin da aka ce kuma ba lokacin karatun bane to a samar wa mutum wani abu da zai saba da shi duk da cewa a farkon rayuwa tana buƙatar kamar yaro ya zama cewa ba abin da yake samu in ba karatun ba domin lokacin kansa gaskiya ba abin da yake buƙata irin ya haddace abubuwa in kuma ya wuce wannan lokacin bai haddace ba to za ka daɗe daga baya ya girma kai ƙoƙarin ka sa masa karatun kuma ba zai iya ba ita ko sana'a za a iya koyanta ko da an wuce wannan marhalar don haka lokacin da yaro ya kai ƙarfi shi ake wannan zancen amma yana marhalar karatu to a bashi ya karatu babban abu da na darasin shine ka samar wa kanka ka cusa ma ɗanka yadda zai iya rayuwa shi kaɗai ya goge ya sha wahala a rayuwa ba ƙinsa ba ne ba ƙiyayya ba ce ka bar shi ya goge ɗin yawwa shagwaɓar nan ita ce ba ta da amfani domin wanda za a ce babu kai da kake shagwaɓa shi to kuma zai zama ya tagayyara ko gyara rigarsa ba zai iya ba wannan kuma kun ga ba amfani ba ne gare shi wannan shine kawai fa'idar da ya kamata mutum ya samu musamman a inda ya san rayuwa ba irin bai ɗaya take zama kuma ta tawwama har abada ba wa fi zalika yaqulu al-imam ash-shafi'i fi diwanihi dangane da wannan ne har al-imam ash-shafi'i Muhammad bin Idris ash-Shafi'i wanda ake dangana mazhabar Shafi'iyya gare shi yana da bawo Allah ne wanda yake babban malami ba ma ka magana ka bata baki ka ce babban malami daga cikin ilmominsa har yanzu yana rubuta abubuwa cikin waƙe yana da baitoci da aka dallama masa wasu sun inganta shi ya faɗa wasu kuma kasancewar ya saba rubutawa wasu mutanen suka rubuta ake dangana masa ba su tabbata sun inganta daga gare shi ba amma duk abin da dai ba wani laifi ne a cikinsa ba a ɗauke shi hakan ya faɗe su daga cikin maganganun da yake faɗa ya shahara daga gare shi kuma shine yana cewa تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وعلم وآداب وصحبة ماجد آه yana cewa tagarrab tagarrab ne fi'il amr ne ma'ana ka baƙunta ka tafi wani gari tashi ka yi tafiya ka je ka bar garinku ka tafi wani gari ma'ana shi da anil autani daga garinku da ƙasarku tafi wata ƙasar daban fi talabil ula wajen neman ɗaukaka haka yake abinku? yawa yawa tagarrab anil autani fi talabil ula wajen neman ula zan ce ula shine ɗaukaka ya zama cewa ka samu ɗaukaka ta ilimin addini wasafir ka yi tafiya fafil asfari a cikin tafiya khamsu fawa'idi akwai fa'idoji guda biyar da mutum zai samu da za a tambaye ka menene fa'idojin da mutum zai samu in yana yawan tafiya yana tafiye tafiye ya je wani gari ya bar wani gari ya bar garin su to ga fa'idojin yace tafriju hammi nan ina jin bai sa muku yawan ba ko tafarruj yasa kuskure ne saboda in ka ce tafarruj hammi baitin ma ba zai miƙe ba tafriju hammin wa iktisabu ma'ishatin yaye damuwa duk mutumin da zai tafiya za ga a tafiyar nan yana yaye in a garin su haka yake dim kullum ya fito kofar gida ya tagumi to ran da ya tafiya za ga cewa babu wannan halin alal aqalla a wannan lokacin da ya tafiya nan dai ya yayo kansa wata damuwa da irin tunani na damuwar rayuwa ta yau da kullum ba kwabo yau ba abin da za a ci ba aikin da za a yi babu kaza babu kaza babu kaza ya zauna kofar gida ya ta tagumi ya ta tunani yau bai za a yi to in dai har tafiya ta taso masa ya tafi za a ga cewa wannan abin ya yaye masa damuwa me yasa wasu har suka ɗauki al'adar rayuwarsu ita ce dai ba sa zama ma a garinsu kullum suna hanyar tafiya kuma idan mutum yana so a ce ya shakata ai sau da yawa za ga mutum a ce ya tafi wata ƙasar sai a ce ya tafi yawon shakatawa wani irin mutanen da suka koshi kenan akwai dama sai a kama hanya sai a tafi wani gari saboda a ga yadda wani garin shi ma yake to akwai tafriju hammi yayi damuwa wakti sabu ma'ishatin akwai kuma tsururutar abin rayuwa ma'ana mutum ya je ya samo abin da zai ci neman abinci shine ma'ana iktisabu mashi'a ma'isha waktisabu ma'ishatin biyu kenan ko wa ilmin akwai kuma samun ilimi domin ko da ba karatu ka je ka zauna gaban malami in kai tafiya wani gari za ka ga wani abun da zai baka sha'awa za ka ga wani abun da za ka ɗauko na ilimin da da baka san shi ba a irin kayan da mutanen garin suke sawa kawai za ka fahimci shi a shi garin nan sun ƙware wajen kaza kuma wannan ɗabi'a ce ta mutane za ka kowanne gari Allah maɗaukaki duk da mun zama guda yanzu nan a Najeriyance mun zama ko an ka kalli a arewanci ko kusan al'adun akwai kusanci amma duk da haka duk garin da ka je za ka ga suna da wani abu daban da babu a wani gurin na al'ada na rayuwa ko irin kayan da suke sawa wani in ya sa ma hula za ka ce wannan daga maiduguri yake ya fi iya sa irin wannan hula wani in ya sa maka takalmin nasa daban wani in ka kalle za ka ce wannan bakano ne kowa da irin ɗabi'arsa to shi kansa ka je ka samu wannan ka gane cewa mutane gara ga mutanen gari kaza ga yadda suke ai ilimi ne to abin da yake nufi kenan ballantana a ce ka zauna gaban malami kuma an baka ilimi yace wa ilmun wa adabun da kuma ladubba ladabin rayuwa domin lokacin da zaka bar gidanka ka bar matanka ka bar ƴaƴanka ya zama kai zaka dogara da rayuwarka to za ga cewa zaka sami ladubba na yadda sai ka je wani wurin ka ran kwafa sannan ka samu wanda a garin ku da ba ka wannan ka ka karu da lalabi wa suhbatu majidi da kuma abutar manyan mutane ma'ana sai ka zama abokin manya daga lokacin da ka fita ka bar garin ku ka je wani wuri din mun gane wannan fa'idoji guda biyar yawa tagarrab anil awtani fi talab al ula dalibul ilmi sai su haddace wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi mai san haddacewa sai ya sa masa wasali ya gane da zai karanta tagarrab بسكون الباء عن الأوطان في طلب العلا وسافر سما سكون لمن فعل أمر له ففي الأسفار خمس فوائد أصلي ديك لفظ كوكما كلمة تزو أكام فواعل ممنوع من الصرف ba a cewa fawa'idi wannan larura shi'ir larura ce ta waka ta sa za a ce khamsu fawa'idi amma da karanta kake a zube sai za ka yi khamsu fawaida saboda mamnu' min sarf ne alamar kasancewarsa mudafun ilaihi dan haka zai zama majruri alamar jarra a mamnu' min sarf shine a sa masa fataha niyabatan anil kasri to amma nan saboda larura ce ta waka sai a ce khamsu fawaidi din ba fawaida ba tafriju hammin واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد شما wannan وصحبة ماجد أصلي shi masruf ne to amma kasancewar haka tsarin baitin waƙar zai fi a tsari na aro da waɗanda sun karanta sai ka ce suhbatu majidi ɗai wa ƙala aidan har yanzu al'imamu shafi'i yau muna cikin makarantar imamu shafi'i ne a babin wasu baitoci da yake ambata na ladabin yau da kullum da kuma musamman a tafiya don neman ilimi a wasu baitocin yana cewa ma fil maqami bi aqlin wa bi adabi min rahatin fad'il awtana wa سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والشمس لو وقفت في الفلك, في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب والبدر لولا أفول منهما نظرت إليه في كل حين عين مرتقب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب يسي ما في المقام لذي عقل وذي أدب babu wani tabbata da zama buɗa da zai aƙili da mutum mai hankali da zai adabi da kuma mai ladabi mutumin da yake mai hankali mai ladabi mai sha'awar neman ilimi to ba ba shi da ma fil maqami a wajen zama kai lidhi aqlin wa zai adabi mutumin da yake mai hankali kuma mai ladabi to zama buɗa ba shi da lirahati ba shi da hutu yawwa ma ya ba ba za ka huta ba fada'il autana don haka ka bar garinku wannan fada'il autana fa'u ta sababiyya ce fa min sababi zalika da'il autana sai kawo kuma fi'il amr yawwa ka bar zaman kasar ku ka koma ka tafi wata kasa ka nemi ilimi wa tarbi ka zama bako a can in gane yawwa sannan yace safir ka yi tafiya tajid wani fi'il amr ne da sharaɗinsa shi yasa shi ma ɗayan ya zama abin da majzumi safir tajid ka yi tafiya za ka samu iwadan musanni amman tufariquhu daga wanda ka bari din ma'ana in kana ji da abokai ne da menene to kai tafiya ka bar garin ku za ka samu makwafin waɗannan abokan da ka bari a gida duk abin da ka bari a gida za ka samu irinsa wansab sha wahala fa inna ladizal aishi domin ku jin daɗin rayuwa fil nusubi yana cikin wahalar kun ga wani wata hikima ne yawa kai kana tsammanin ka ji daɗi da'iman da'iman shine jin daɗin rayuwa a'a shi daɗin rayuwar yana cikin wahalar da zaka sha na yau da kullun na gogayya daga an ce ka rayu a ce har abada a hali ɗaya kake na daɗi daɗi daɗi to baka san wani abin ba lokacin da daɗin ya kaushe kuma sunnar Allah ce cewa baya dawwama to kuma sai ka zo ka sha wahala da haka gwanda ka sha wahalar ka samu gogayyar rayuwa sai ya zama cewa duk halin da ka samu kanka ta takayyafu za ka sha ta takayyafu balarabe yana cewa za ka iya samar da wato zuciyarka za ta iya haƙuri da yanayin da kake don fahimci wannan ma'ana za ka iya sabawa da duk halin da ka samu kanka a ciki ko wani abu ake yi misali yanzu a ce ka san da zuwansa zai zo maka kana tawakku'i zai zo ai bai cika tare maka hankali ba sabanin a ce ya zo maka faji'a babu tsammani yau da haka ka rika tsammanin wata ran zaka shiga wani halin na wahala sai ka yi wa kanka training na yanzu yadda in halin wahala ya zo zuciyarka hankalinka ba zai tashi ba shine ma'ana yace inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu ni abin da na gani shine tsayawar ruwa a ce ruwa ya tsaya gu daya to bata shi yake yi ko daga an ce ruwa ya tsaya gu daya to sai ya zama kwata to haka dan adam yake in dai zauna gu daya baya fita baya yawo baya ganin ya duniya take to haka ne zai zama dolo ya zama cewa ba shi da tunani isasshe wanda ya kamata ya gamsar da shi wajen ya rayu yace in saha in ya tafiya ba sai ya daɗi kiwa ruwan ake zance yau ka je yanzu jeji ka ga lokacin damina za a sami korama tana wucewa injiri yana tafiya za a ga cewa ko mutanen ƙauyen sun fi zuwa wannan injirin ko korama su ɗebo ruwan da za su sha amma wanda yake tsaye guri ɗaya ya daɗe ba a shansa sai dai ga an tura dabbobi shi za su sha ko ba ka bane yau saboda mai wanda ya tsaya al'alma'ur rakid dama mun san hukuncinsa wuri ɗaya yake a zaune baya motsi za ga cewa in mai tsafta ne shi ne aka samun doka kar a je a yi fitsari kar a yi kaza saboda me ba ya wucewa amma mai wucewa ko ko mutum ya fitsari zai wanke shi ya zo ya wuce yawwa saboda me ruwan yana tafiya don haka haka dan adam yake in ya zauna gu daya to baci yake in ko yana motsi to jikinsa ma na gyaruwa kuma hankalinsa yana ƙara buɗaɗa kwakwalwarsa ta buɗu ta ɗauki ilimi yace wa in lam yajri lam yatibi in ko bai yi tafiya ba to ba zai gyaru ya kyau ba ba zai zama mai tsarki ba wani usdu zakuna zakoki laula firaqul ardi maftarasat ba dan rabuwa da ƙasa ba inda suke suna maftarasat ma'ana dabbobi da a ce a gida suke kamar da tumaki suke da awaki mun gane ai da ba su zo suna farautar mutane ba da sun zauna kamar da sauran dabbobi suke sai su zauna su kwanta kawai sai a zo a kama ana yankawa yanzu ka duba tumaki yadda suke saboda kullum muna tare da su ga balada ya san balada rashin basira yau babu basira irin jaki irin tinkiya yau da kullum suna zaune kowanne ka je ka gwada dan uwansa wanda yake jeji ka ga wanne ne yafi waye waye wanne ne yafi basira na jeji yafi basira ko ba ka ba saboda me ya fita daga gari ya koma kawai ya koma jeji ya dogara ga kansa bai dogara ga cewa sai ka je ka yanko ciyawa ka kawo masa gida ba ko yawwa zai fita ya nema kuma garin garin neman nan zai haɗu da abin damuwa yau a yagi masa nan gobe a yagi masa nan ya warke wata ran ma a cinye shi to haka abin nan rayuwar da bata to haka nan su dabbobin nan fitar su waje din nan da suka yi da sun zauna a gida da ba su yi wani iftirasi mai iftirasi shine su rika kai hari su sami abin da za su ci hasi da bara yanzu ka duba wanda suke kallon irin filafilan dabbobi din nan na jeji ka kowanne da irin da rasar da ake masa da irin dabarar da ake bayyana ga yadda wannan yake farauta ga yadda dabba kaza take farauta zaki ga irin yadda yake wannan ga irin yadda yake to kaga wannan shi kansa ilimi ne da karatu na kula da yadda wato abubuwa suke gudana sannan sai ke cewa wasahmu laula firaqul qausi lam yusibi kibiya ba don ta rabu da jikin kwari ba ta tafi to da ba ta samu abin da za ta samu ɗin ka bar kibiyar kawai ka ce ba ka so ta rabu da kwarinta sai ka bar su haka ba ka yi farauta ba ko ba ka ba amma da ka in dai har ka ɗana kai kai harin abin da kake so ka harba to wannan kibiyar sai ta rabu da jikin wato tsirkiyar da aka ɗauka jikin aka ɗaura jikin kwarin nan in ba haka ba abin ba zai tafi ba shine zancen sa zaka ba zancen ka samu abin da kake so in ka zauna gu daya darasin da zaka kallo a cikin nan shine ma'ana in ka zauna gu daya fa to abin da kake so ka cimma na burin rayuwa fa ba za ka same shi ba yawwa so kake ka zama malami mai ilimi to ba za ka samu na ilimi a garin ku kuma ba malamai ba dole sai ka tafi gaban malami ka yi ladabi ka zauna ya baka ilimi haka nan kana so ka zama likita ba za ka zauna haka kawai sai ka zuwa asibiti kana zuba ido kana kallon me ake ba wannan ba zai yi ba sai ka tafi ka nemi ilimi ka samu training injiniya menene duk abin da kake so sai ka nemi ilimi in Allah ya sa a garin ku akwai makaranta to wannan daban shi kansa shiga cikin wannan neman ilimi ne to amma kuma kamar da muka ambata da bambanci gobe yadda mutum ya samu a wani wuri da kuma wanda ya zauna a inda yake da bambanci har na tunani har na komai na basira wannan bana jin akwai bukatar a shi ne a ce sai an gaya muku a karance yawwa sannan sai ki cewa wa shamsu laula wuqu law waqafat ita rana law waqafat fil fulki da a ce za ta zauna a cikin sansanin sama da'imatan har abada a wuri ɗaya take ba ta motsi ba ta tafiya lamalla hannasu da mutane sun kosa da ita ko da kowa ya gaji saboda tsabar zafin kawai ya ishe mu to amma kaza sai ta tafi sai mu samu dare mu ɗan ji sanyi sanyi tuna lokacin zafin nan yanzu ne saboda sanyi muna son ranar ta ɗan fito yawa to amma lokacin da zafi yi tsanani so ake ta ɗan kauce in ta ɗan kauce sai mu ɗan ji daɗi magariba ta yi dare ya yi asuba kowa yana jin daɗi sannan kuma da safe sai ta sake fitowa to da haka take wuri ɗaya gal a tsaye wuri ɗaya ba inda za ta tafi to laman lahannasu da mutane sun kosa da ita min ujumin mutanen nan kuwa ko ajamawa ne wa min arabi ko kuma larabawa wannan waka ce za ta sa shigo da wannan saboda abin sai sai ce yace wal badru haka nan shi ma wata laula ufulun minhu ba dan kaucewa da yake ba zan ce afala shine ya kauce ya buya sannan ya sake dawa laula ufulun minhu ma nazarat ilaihi fi kulli hinin ainu murtaqibi idan mai sauraro mai kallo ido shine ainu murtaqib mutumin da yake kirdadan abu yake jiran ya kalle shi to ma'ana mutumin ne da yake duban wata to wannan idan nasa ba dan kaucewar badar din wato watan autaran yana nan wataran baya nan ba to a kowane lokaci an sami ana kallonsa shi ma ce da ba zai yiwu ba kasancewar yana ufulu ya kauce kuma haskensa bai kai na rana ba akwai damar da za a iya zuba ido har a kalle shi wattibin yace gutsuran zinare yan ce tibir ana nufin gutsuran zinare zinaren da aka gutsutsura shi dan gutsi gutsi dan kankani kamar ka ce tsakuwarsa haka karama yawa yace wa tibru katturbi ku larabci da basira kalma ce kusan iri daya duk harufan iri daya ne amma kowanne ma'anarta daban in ka ce tibir ka fara da ta'un sai ra'un sai sai abin ta'un sai ba'un sai ra'un ko shi ne ake nufin gutsurar zinare ka turbe kamar turbaya ne turbi kuma da ta'un da ra'un da ba'un su kuma ana nufin rairayi yauwa to sai ce shi wannan yankin dan kankani na zinare ka turbe kamar rairayi yake mulkan a jefi haka an watsar da shi fi a makinihi a inda ake samun zinare ko in ka je gurin da nan ake haƙo zinare dan dutse ya ɗaya ne ne shi ai kamar turba ne kai a ƙasa ko ba haka ba shi nan da yawa ba ma wanda ya damu da shi yaushe yake tsada idan ya tafi inda ba garin su bane ko idan ka ɗauko wannan tibir ɗin ɗan dutsen ka ɗan tsakuwa ka ɗan ka kai ta garin da babu zinare sai ga ana yaƙi a kansa saboda neman sa ake yau don haka kimar abu darajarsa shine ya bar ƴan uwansa ya tafi wani wuri a nan zai samu darajar da yake so shi ne abin da malamin yake so mu gano na hikima a cikin nan mun gane sai ce wal udu fi ardihi naw'un min al hatabi haka nan shi ma dan icen turaren wuta shine ud wanda zaka zo ka kona din nan ka sa shi ka sa ya sa maka kanshi a gida ko to fi ardihi a garin su a ƙasarsa a inda ko ina shine naw'un min al hatabi kawai kirare ne ba shi da daraja in ka je garin su ko yawwa fa in tagarraba hada in wancan ya zama bako ya tafi inda ba garin su bane azza matlabuhu neman sa sai zama yayi wahala ma'ana sai ga kowa yana so ya same shi yawwa wa in tagarraba zaka wancan shi ma idan ya tafi garin da ba nasu ba azza kadhahabi sai zama cewa yayi buwaya ya zama babban abu mai daraja mai kima kadhahabi kamar zinari da wanne yake nufi wanne ne fa in tajarraba hada nan yana nufin wancan wancan ba za a bada misalin sa tun da dama shine zahab din ba yawa na farko yana nufin fa in tajarraba hada wannan aqrabul abidan yana nufin wancan na farko tibir din nan in yayi tafi garin da ba nasu ba azza matlabu sai ko ana neman sa saboda zinari ne wa in tajarraba zaka wancan kuma shi ma icen da ake kona wannan yayi kanshi in shi ma aka tafi inda ba shi ba azza sai ya zama wani abun buwaya ya zama ana sha'awarsa ana neman sa kazzabi kamar da ake neman zinari na ji mun gane hikimomin da ke cikin baiti yawa yace wa idza sadaqa al-gharibu ma Allah idan bako yayi gaskiya ga Allah madaukaki ya zama cewa da ikhlasi yake abubuwansa sharaha Allah sadrahu fi gurbatihi zaka cewa Allah madaukaki zai kawar masa damuwa kuma ya buɗe masa ƙirjinsa ya sa masa alheri da rahama da san addini da annashuwa da kwanciyar hankali lokacin da yake bakunta din sau da yawa mutane in suka tafi wani garin da ba nasu ba sai ka ga an samu kunci da sauransu to amma idan mutum ya zama cewa ya gaskata Allah cikin abin da ya tafi domin sa neman ilimi ne ya tafi ya bar iyali ya bar ya bar komai ya kama hanya ya tafi neman ilimi to wahshar da yake samu damuwar da yake samu da kuncin zuciya to wannan Allah na tafi masa da shi ya zama cewa ya samu inshirahu sadri ya zama cewa zuciyarsa hankalinsa a kwance damuwar duk ta tafi fannabiyu sallallahu alaihi wasallam annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kana mudkhalahu ila almadinati mudkhala sidqi shigar da yayi madina da ya hijira daga makka shiga ce ta gaskiya ko ba haka ba da umarnin Allah kuma don a ɗaukaka addinin Allah sad a mudkhala sidqin billahi yawa dangane da ya gaskata Allah madaukaki kuma mashiga ce tasa ta gaskiya dangane da Allah walillahi kuma don Allah ne wabtigha'a mardatillahi kuma don neman yardar Allah fattasala bihi at-ta'yid wa dhafaru saboda haka kasancewar ya yi domin Allah ya gaskata wa ya wa Allah gaskiya to sai ya zama cewa wannan tafiyar tasa ta haɗu da a ƙarfafawa daga Allah da kuma cin nasara al-zafar ake karanta ba zufur in ka ce zufur da zamma akan wa to farshe kenan kumba yawa shine zufur al-zafar shine victory ka sami nasara a yaƙi da sauransu wa adraka khayra ad-dunya wal akhirah kuma sannan annabi sallallahu alaihi sai ya sami wato alherorin ko alheran duniya da lahira bi khilafi mudkhalil kadhibi sabanin wanda yake mashigarsa ta ƙarya ce ya shiga domin neman ɗaukakar duniya ba neman ba don taimakawa addinin Allah ba kawai domin wani abu daban ko cin mutuncin mutane ko wani abu alladhi rama a'da'uhu an yudkhilu bihi almadina wanda maƙiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi suka yi ƙoƙarin su shigo Madina ko ma'ana kafirai da suka zo za su shigo Madina dan me suka zo shigowa dan su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su isti'salin su tumbuki addinin musulunci kun ga wannan mudkhal kadhibin ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa nasa mudkhal menene sidqin yawa to tun da su mudkhal kadhibin suka zo da shi ay yadkhulu bihi almadinata yawm alahzab ranar da aka yi yaƙin ahzab mun san yawm alahzab kokari aka samu aka sami mushrikai na makka suka haɗa kai da su da yahudawan madina suka ba su sirrin madina aka haɗa kai yadda za a zo a tumɓuke addinin musulunci da suka yi wannan runduna suka taho za su shiga madina allah maɗauki ya hana su fa innahu lam yakun billahi wala lillahi shigan nan da suka so su yi wa madina shiga ce ba dan allah ba kuma ba da allah za a shiga ba wato gaskata shi ba kuma domin taimakawa addinin allah bane bal kana muhaddatan lillahi sun zo ne su shiga domin keta haddin Allah madaukaki wa rasulihi da manzansa falam yattasil bihi illa al-khudlan wal bawar da haka shi yasa kuga babu abin da ya haɗu da wannan shigowa ta kafirai shigowar su Madina ba su samu komai ba sai wato rashin taimako shine khudlan tabewa wal bawar da kuma halaka wama kharaja ahadun min baitihi babu mutumin da zai fita daga gidansa ila baladin akhar ya tafi wani gari daban illa ya kunu bi sidqin sai ya kasance da gaskiya au kadhibin ko kuma da ƙarya ɗayan biyu ne duk wanda kaga ya fita ko dai neman gaskiya za shi ko neman ƙarya fa makhraj kulli wahidin wa madkhal wa madkhaluhu dan haka mashigar mafitar mutum da mashigarsa ko wanda mutum mashigarsa da mafitarsa la ya'du as-sidq aw al-kadhibi baya fita daga ko zai zama ta gaskiya ce alaƙa mai kyau da Allah kusantar ubangiji dan Allah aka fita dan taimakon addinin Allah dan neman ilimin addinin Allah ko kuma dan a cuci addinin Allah duk wanda kaga ya fita daga wani gari ya tafi wani garin ɗayan waɗannan abubuwa ne ko neman abin duniyarsa wannan kuma ba matsala bane mijin dai babu cutar wani babu zagin wani babu zamba babu sata ba cin amana ba cin riba gaskiya zai ci kasuwancinsa zai yi na hakika ko kuma wata manufa ce ta alheri da za a gina wani alheri ko kuma ka same shi a janibi na biyu wato bangaren karya zai je cuci wani ko za a haɗa kai da shi a yayi yaudara a cuci al'umma da irin waɗannan abubuwa duka wanda kuma Allah maɗaukaki shi ya san su daga zuciyar mutane wallahu azza wa jalla idza arada rif'ata abdi abdi kasarahu awwalan la ilaha illallah ku zo darasi yace idan Allah yana son ya ɗaukaka mutum ya ɗaukaka wani bawa yana son ya ɗaukaka shi kasarahu awwalan to yana karya shi a karin farko da farkonsa zai sha wahala shi ne ma'anar kasarahu awwalan karin farko sai a rubuza shi ya sha wahala tukuna sannan kuma sai Allah maɗaukaki sai ya ɗaga shi amma in yi ne ya ce fa'iza na ja'a ilallahi in ya koma zuwa ga Allah ya dogara ga Allah ya yadda Allah ne ke ɗaga mutane ba wani ne zai ɗaga shi ba ba tunanin ɗan adam ba in Allah kawai fa idza laja'a ila Allah wa talaba ma indahu kuma ya nemi abin da ke gun Allah wa taqarraba ilayhi bit ta'ati ya kusanci ubangiji da da'a ya aikata aikin alheri kullum tunaninsa ya zai aikata aikin alheri ba a haɗa kai da shi a yi cuta to rafa'ahu Allahu ba'da zalika Allah madaukaki sai ɗaukaka shi bayan wannan wahalar gwargwadon ne sai sai bai qadrin kisarihi lillahi ta'ala shi ma ba matsayi ɗaya za a sa su da shi da wasu ba a gwargwadon yadda ya karkata zuciyarsa ta karaya ga Allah maɗaukaki wato ya koma zuwa ga Allah to gwargwadon irin ɗaukaka kuma da Allah zai masa yanzu irin ɗaukakawar da Allah maɗaukaki wa sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai dan adam da zai sami irinta mutanen da da su ne a cikin makka ake bin su ɗaya ana kama su ana dukan su ana musu bulala a ɗau dutse a ɗora a kan ƙirjin mutum yana kallon rana a hana shi yana ahadun ahadun yana la ilaha illallah lokacin nan ko su goma ba su kai ba amma wani lokaci ya zo ya kauce suka zo Allah madaukaki ya ɗaukaka su ya daga ya kira sallah mutane su zo su haɗu su yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi bishara yake cewa me kake aikatawa ne naji takun kafarka a bayana a aljanna akwai ɗaukar daga wannan ga Bilal misali to haka nan sauran sahabbai za gani sun shiga wahala wannan an ƙuri su duba su haihu da shi da ɗan gata ne yana ji ana ji da shi da uwarsa da dukiya da menene ya fita daga wannan dukiyar ya barta ya bar dukiyar ba komai Allah maɗauki ya fi da shi ya tafi madina shi ma ya samu rasuwarsa likafanin da za a wato rufe shi ma babu isasshe in aka jawo ya rufe kafar sai ya zama kan a buɗe in aka rufe idan sai kafar ta buɗu amma haka aka kai shi kabari ya haɗu da Allah maɗaukaki kuma yana ina yana aljanna babu ɗaukakar da ta kai wannan don haka idan Allah maɗaukaki yana so jarrabi mutum a karan farko sai a bashi ya sha wahala yawwa shan wahala na farko kaka damu da shi musamman saurayi farkon rayuwar ka ne idan mutum wato ya ɗauki cewa yana saurayi ba zai sha wahala ba to ya buɗe ma kansa ƙofar ya samu ƙasƙanci a rayuwar nan yayin shirin zuciyarsa ta gamsu ta yi shirin cewa komai zai iya haɗuwa da shi yau a kore shi daga aiki ya samu damuwa ya samu kaza ya samu kaza duk waɗannan ka ɗauke shi ko yadda kai shigar yadda zaka rayu ne ana ƙara maka experience na yadda zaka rayu kar ka zauna in ka rasa kaza to tafi wata hanyar kuma Allah maɗaukaki zai buɗe maka akwai mutane da dama da tarihinsu idan zaka koma ka kalle shi zaka yi mamaki yadda Allah maɗaukaki ya mai da su yadda suke ko a manyan masu kuɗi ko a manyan malamai ko su manyan masu kuɗi wanda da in ka ji ana zancen su yanzu sai a ce ai asalin asalin sa da dan dako ne a tasha ko ba abin da ke haka zaka ji a gindin mishalin gona muna cewa ka ai wala ko Allah bude masa ka ji ba asalin sa da kaza ne to da yake kaza din nan ba zama yayi ya karka ya koma yana shan kwaya da ganye ya bata ƴaƴan mutane rayuwa ta tasha ba basira sai a yi ihu ɗan siyasa su zo su ba ku kuɗi ɗan ƙanƙani ku sha ganye a yi ihu a zagi wannan a ci mutuncin wannan a tafi gari a yi ta doke-doke to bai irin wannan rayuwar ba dakon yadda ya yi cewa hanya ce ta kawo masa abinci da haka ya ci gaba da dakon ya ci gaba da dakon har Allah maɗaukaki ya sa ya mallaki abin da ɗan kura ta turawa ko ba haka bane kura yanzu ana yin ta yanzu an koma baro ko yawa ai ko aka koma baro ana baro a hankali a hankali har a samu babur sai a samu mota daga motar kuma sai a rika haya har a samu abin da aka samu aka shaguna ana kasuwanci daga kasuwancin kaza aka shiga kasuwancin kaza aka koma kasuwancin shi ke sai mutum ya zama babban mutum wannan al'amari ne na Allah shi ke tsarawa kowa abinsa wani kuma a gefen karatu ina jin kun taba jin kissar malam alkisa'i daga cikin malaman lugha da qira'ar qur'ani ana cewa da ya karanta nahau har yi girma sosai ba ya fahimtar nahau in ya zo ya karanta ya karanta ba ya zama sai tashi sai ci shi wata wani yana zaune yadda kissar namanta abin nan dinta yana zaune ko sai ga wata tururuwa ce tana kokarin ta hau wani dutse in ta hau sai wani gun santsinsa sai ya sa ta faɗo sai ta sake komawa ta sake kokarin ta hau sai ta sake faɗowa ya zauna ya ta kallonta sai da ta yi sai wajen nawa adadi mai yawa ashirin ko sama da haka ta yi ta faɗo can tana yi tana yi tana yi tana yi sai da ta je gun nan a hankali sai Allah maɗauki taimaka sai ta wuce ta tsallake shi ne a nan kawai sai ya ɗauki darasi ce to in ku haka rayuwa take to zai daure ku duk abin da ya kasa yi sai ya biya shi da ya dage ya koma karan- makaranta ya karanta wannan ya rike wannan baya baya ganewa yau ya gane sai da ta kai ya zama abin da yake gashi muna bada labarin sa cewa babban malami ne a bangaren larabci a a nahawun da ma abin da ba nahawu ba don haka kada ka zauna ka zama malalaci ka ce wai kai a, abu kaza bai karbe ka ba na gwada kaza bai karbe ni wannan zancen ba haushe ne karba ta kaza yau duk tawfiki abin Allah yake yau ka je ka gwada wannan bai yi ba to koma wancan kar ka zama malalaci ana maka gori da bara kana bara da sauransu da'iman ka samu abin da zaka yi yau Allah madauki ya sa mu dace to sai ke cewa fala tahzan fil gurbati don haka kai bako da ka tafi wani gari domin bakunta ta neman ilimi la tahzan kada ka damu kada kai bakin ciki fil gurbati a wannan bakunta ta ka da kai tafiya wala tabjur kada ka kosa min kurbatiha kada wato damuwar damuwar wannan gurba din kurbatiha alha damirin yana koma zuwa kan gurba ma'ana kuncin da zaka samu da damuwar da zaka samu shine kurbat wannan da zaka samu na halin tafiya din to la tabjur minha kar ya zama cewa ka kosa da su kai hakuri yau da kullum dama haka take فقد لاقى العلماء منها المشقة والضنك يوه ما لمي أتكي إن يلن هال لنمن إلمي أو غربة إلا سنسامي واتو تنمي والضنك دخل القنشي فلم يزدهم ذلك إلا سمودا wannan kuncin da suka samu na rayuwa bai kara musu komai ba sai kara tsayawa akan hanya shine sumudi sumudi shine tabbata akan abin da ka ɗoru a kansa yawwa cikakken determination sai ka kai da kaza to kar ka dawo in ka ce kana son ka zama kaza din nan miƙe ka zama kaza in dai ɗan adam na nema kai ma nemi yawwa kai nema bi ibnillahi ta'ala kuma Allah sai baka baka san me zaka zama ba yanzu nan ga nan ga nan da yawa yara da ƙanana da samari Allah ne ya san kowa nan gaba mai zai yau to kar ya zama cewa kullum muna cire hope a zuciyarmu mu rena kanmu mu ɗauka cewa ai wani ne zai iya yi ni ba zan iya ba in kai ma za ka iya baka gwada ba shiga a yi gogayyar da kai ka yi ƙoƙarin da za ka samu Allah ne ke rubutawa wanda ya zaɓa sai ya zaɓe shi ya ba shi abin da zai ba shi tunda al'amarin nan fa kun ga na ƙaddara a rufe yake ko a rufe yake ba babu wanda ya sani to tunda babu wanda ya sani ashe idan ka zauna kawai ba za ka nema ba baka san cewa ko kai ne aka rubutawa ba lokacin da zaka zauna baka nema din nan ba kila da ma an rubuta ba zaka samu bane shi yasa har ka yanke wannan shawara da zan zamana amma idan ka ci gaba tare da addu'a da dogaro ga Allah la Allah an yaj'alaka mimman yasilu ila ma yarmi ilayhi wa as'alullah an yufiqana jami'an yace falam yazidhum illa sujudan fi talab ilmi wannan wahalar da kuncin bai kara musu komai ba sai da tsayawa akan neman ilmi hatta hufiza hadha ad-din har ya zama cewa an liƙe an kiyaye wannan addinin an tsaye shi ala a'naqi ulaika al-izam akan wato binnan wayar wayar waɗannan manyan bayan Allah ma'ana riƙon da suke wannan addinin shi ya kawo mana addinin har muka same shi haka ko ba ba yanzu ka kaddara cewa ba a yi littafai ba hadisan manzo Allah sallallahu haka kawai suka tsaya akan kwanyar su Imam Malik su Imam Shafi'i Ahmad bin Hanbal suka haddace kansu suka faɗi suka mutu suka tafi ina za mu same shi ba mu sami komai ba kasancewar sun koya wa ɗalibansu ta hanyar hadda har aka ci gaba suna haddacewa suna haddacewa har aka fara amfani da littafi takaddu da fa komai a ka suke riƙewa yawa daga baya aka samu harkar takarda suka rika rubutawa sun muwatta aka rubuta su da sauran littafai duk a hankali ɗalibansu suka rubuta musu amma su a haddace ke kawai a kansu daga baya shi kenan kuma har aka zo ana ta printing ana ta menene yanzu gashi nan kwamfuta da ka buɗe kawai ka samu komai gashi nan a rubuce to da ba su yi waɗancan abubuwan ba da addinin ko ilimin addini bai zo mana ba don haka wahala suka sha za mu zo mu ji wani abu da malamin ya ambata na tarihin wasu daga cikinsu ya ce fasir ala ma sara alaihim ulama'u fasir fa'o'in ta bina'i ne akan abin da ya gabata a baya ma'ana sir kai din ka yi tafiya alama sara alaihi ulama'u bisa abin da malamai suka tafiya a kansa fa anta fil gurbati takhtu khutuwatihim kai a cikin bakuntan nan kana taka matakan su ne kana tafiyar inda suka dora kafa kai ma ka dora wa kun muta'alliqan billahi wannan shine da babban abu kullum ya zama cewa kana rataye da Allah kana wato zuciyarka tana haɗe da Allah maɗaukaki a fi gurbatika wajen bakuntar da kake ciki wahfamhu bi ta'ati ka kiyaye Allah da da'a li yahfamaka dan shi ma ya kiyaye ka li yahfamaka rabbuka domin ubangijinka shi ma ya kiyaye ka wa yahfaza ahlaka ya kiyaye maka iyalinka fi diyarihim a can gida da ka bar su wa ta'nas fi tazarrubi wata'annasu fi tazarrub kuma sannan ka sami wata'annas kai sannan ka sami abin da za ka samu na kwantar da hankali fil tazarrub a wannan bakunta da kake ciki ma'ana ka samu abokan alheri da za su mantar da kai damuwar a gida waɗannan shawarwari malamin yana yin su sau da yawa inda ya samu ɗaliban ilimi musamman waɗanda suka bar ƙasashensu suke wata ƙasa domin su yi karatu wannan shawarorin suna masu amfani kwarai da gaske ina tuna wata shekara ta kai takwas ko tara da aka gayyaci wannan bawan allah ya halarci irin cin abincin ranar sallah sallah karama hakan aka yi akan gayyace shi ya zo masallacin jami'a nan a madina ya gaisa da ɗalibai ya ba su shawarwari to irin shawarwari in ya tashi na baka da hudu barsa ta juma'a duk irin waɗannan hikimomi za ka riƙa ji a bakin wannan bawan Allah za ka irin su ne ya rubuta don ba wa ɗalibai shawarar yadda rayuwar neman ilimi za ta yi musu kyau kuma sannan su samu abin da insha Allah suke bukata kasancewar isofin da ya kawo a cikin wannan littafin din suna da yawa in muka shiga cikinsu ba za mu ƙare ba kuma lokaci zai nisa sai mu tsaya a nan ko insha Allah muna fata Allah maɗaukaki ya sa mana albarka a rayuwar mu baki ɗaya kowa daga cikin mu abin da ya sa a gabansa na aikin alheri muna roƙon Allah ya taimake shi akai Allah zaunar da mu da ƙasar mu lafiya Allah subhanahu wata'ala ya kimsa mana basirar da za mu yi abin da Allah ya yarda shi kuma yake so kuma ya ɗaukaka mu ya tsare mu daga kowane irin makirci na mai kullawa addinin musulunci makirci Allah taimaki addinin musulunci da musulmi a ko'ina duk abin da zai lalata musu lamari Allah ya ɓata shi ya hana shi yiwuwa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi